sun tsana tarko ba wajen kama su din ba tare da sun yi amfani da abin harbi ba don harbo su kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daddaɗin abin da muka arzuta ku da shi wa ma zalamuna Allah ce ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yuzlimun amma su mutane da suka kasance suna zaluntar kawunan su ma'ana bijirewar da suka yi to wannan kansu suka zalunta ba kowa ba sai Allah ce mai وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حبة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون wa izqila tuna lokacin da aka ce lahum gare su su banu isra'ilawa uskunu hazihil qarya ku zauna wannan alƙarya mana ku zauna wannan gari na baitul maqdis dan ku raya ɗakin Allah da ibada bisa ga zancen da ke cewa abinda ake nufi kenan da alƙarya wa kulu minha haythu shi'tum ku ci minha daga cikin wannan gari na baitul maqdis dukkan dan tsiro da ya fito dangin abinci da Allah zai fito muku da shi ko kayan marmari haisu shi'tum irin yadda kuka so wa qulu hitta sannan ku ce ya ubangiji muna bukatan gafaran zunubanmu ma'ana qulu hitta lafazin hitta din nan khabar ne limubtada'in mahzuf amruna hitta mu dai lamarin mu gafaran zunubi muke bukata kurakuran da muka yi lokacin da muke tare da annabi Musa su muke bukatan a kankare mana su yanzu mun shigo baitul maqdis tunda bayan sun fito daga misra ai suna zuwa an ƙetare teku da su suka ce ija Allah na ilahan kamalahum aliha wannan ta zo ta wuce suna zuwa annabi Musa ya tafi miƙati suka bauta dan marki wannan ta zo ta wuce suna zuwa bayan an ɗebe su je su ji maganar ubangiji suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan wannan wannan duk kurakurai ne a sakamakon haka ubangiji ta'ala ya jarrabe su da ɗimuwa sun rasa hanyar da za su yi masu je baitul maqdis din sai da suka yi shekara 40 cikin sahara ba su san ina za su ba 40 sadda yatihuna fil ard to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ni'imta su da cewa to za ku shiga garin ga ku kuna dab da shiga in kun je garin ga abin da ya kamata ku ci in kun shiga ku shiga kuna masu kaskantar da kai kuna masu sujada ga Allah subhanahu wata'ala dukkan wani dangin kayan abinci da gogani an halatta muku ba ɗaya da aka haramta muku dukkan wani kayan marmari an halatta muku dan yalwatawa ba haramta muku komai ba kolo min ha haisu shi to ko ci irin yadda kuka so wa qulu hitta ku ce mu lamarin mu ya ubangiji so muke a gafarta mana zanuban mu wadda kudul babu sujjadan ku shiga ta kofar garin kuna masu sujada ga Allah sujada ko dai a matsayin godiya na cewa Allah ya kawo ku garin lafiya ya tsamar da ku daga sharrin fir'auna ya dawo da ku asalin garin ku tunda daga nan annabi yaqubu ya fita watan wata rana dan zuwa kasar misr ya je ya riski inda ɗansa yake annabi yusuf ina fata an fahimta ko godiya ga Allah ya kawo ku inda za ku samu daman yi masa bauta bayan kuna da inda ba ku da 'yancin yin bauta ku shiga kuna masu sujada ga Allah idan kun yi haka naghfir lakum khati'atikum to za mu gafarta muku kurakuranku sanazidul muhsinin sannan kuma za mu yi ƙari ga masu ihsani za mu yi ƙarin sakamako ga masu ihsani Allah ce fa baddala allazina zalamu minhum sai waɗanda suka zalunci kawunan su cikin su suka musanya qaulan wani zance ghayra allazi qila lahum ba zancen da aka ce su ce ba an ce da su su ce hitta sai suka ce hinta wato hitta gafaran zunubai hinta kuma ma'ana alkama sai suke izgili da maganar ubangiji subhanahu wa ta'ala fa arsalna alaihim rijzan minas sama sai muka aiko musu da wata irin azaba daga sama bima kanu yafsukun bima kanu yazlimun saboda abin da sai kasance suna yi da zalunci irin abin da muka yi musu kenan to kun ga jerin ayoyin anan gurin ya sha bamban da yadda yake cikin suratul baqara a cikin suratul baqara wa iz qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan kaga anan babu ragadan can wa iz kun guda biyu kenan shi zai fito da ma'ana kenan can qulna nan kuma qila anan an ce kila an ce da su yo waye ce can Allah ce kulna mu ne muka ce da su in nan baka san waye ce ba can Allah ce mu ne muka ce fakulu min ha haisu shi'itum ragadan ku ci duk abin da kuke so ku ci a yalwace a tsanaki ku more an gane ko fakulu min ha haisu shi'itum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitta naghfir lakum khatayakum anan gurin kuma naghfir lakum khati'atikum a can wa sanazidul muhsinin nan kuma sanazidul muhsinin me bambanci tsakanin wawan da rashin ta mu'jiza ta alqur'ani shine bambanci mu'jiza tasriful ayat waɗansu malamai suka ce wannan an yi haka ne dan a bambanta maka jeri na abin da ake kira alqur'anul makki da kuma jeri na abin da ake kira alqur'anul madani alqur'anul makki ana yalwata harshe da yawan magana saboda ana magana da mummunai lokacin da kake magana da wanda kake kauna ko kake hira da wanda yake kaunar ka kana son hira ta yanke kana son ta yi tsawo to shi yasa surorin Madina suke da tsawo saboda Allah yana magana da mummunai mummunai kuma suna son Allah Allah kuma yana son su yuhibbuhum wa yuhibbunahu to magana da masoyi kuma ba a son ta zama takaitacciya dadewa ake ana yi ko a duniya ballantana soyayya tsakanin Allah da mummuni ko ya idan ka je zance ai mutum dadewa yake yi sai dai in baya so to amma idan ana magana da makiyi fa dandanan take karewa shi yasa surorin Madina sai suka zama gajeru a surorin Makka sai suka zama gajeru dan da kafirai ake magana dandanan an fara dandanan an kare idza sama'u shaqqat kaji fati in shaqqat wato akwai nauyi idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat idza ash-shamsu kuwirat duk sai ka ji abin a daddaura haka amma wannan ku sai ka ji ana jan dogon baki a ja ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu dogon magana saboda ubangiji ta'ala na magana da mummune kuma yana kaunar mummune ina ba da an fahimta to wannan shine bambanci tsakanin jerin qur'anin makka da madina khasiyya na qur'anin makka ayoyin a jajjere suke haka amma qur'anin madina a sake suke kaga a can gurin wa iz qulna dukhulu hadhihi alqarya qulna dukhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan an kara ragadan annan sai aka cire ta can mun ne ake bayo labari nan gurin da kafirai ake saboda haka ba a san ayi wata magana kawai faɗa musu ake magana da gaggawa ba a san ina fata an fahimta wa sanazidul muhsinin nan gunan sanazidul muhsinin wane mutum فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء اما كان فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أما يتكلم الظلم أما دين أكاو ضميري دان سبودا a ba su lambar girman su cewa su azzalume ne kafirai din ake fadawa mummune tun da siffar bata shafe su ba sai aka fada ta dan bata shafe su ba wato bambanci kenan kaga duk surorin wannan abin da take magana ɗaya ne waccan abin da take magana ɗaya ne sai dai bambancin wannan suratul araf ce makkiya waccan suratul baqara ce madaniya nan ana magana da kafirai can ana magana da mummunai sai tafarkin zancen ya sha bamban ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ce mi
واسألهم عن القرية التي كانت عاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم عليكم ولعلكم يتقون was'alhum ka tambaye su an alqaryati allati kanat hadirat albahr dangane da alqaryar nan da ta kasance dab da teku tana gabar teku abdullahi dan abbas yace garin aila kenan iz ya'duna fi sabti tambaye su labarin mutanen wannan alqarya iz ya'duna fi sabti lokacin da suke ketare iyakar Allah fi sabti a ranar asabar an hana su kamun kifi ranar asabar iz tatihim hitanuhum yayin da kifayensu suke zo musu yau masabtihim a dukkan ranar asabar ɗinsu shurra'an a fili gabar teku mutum na iya sa hannu ya kamo kifin da ya jefa koma ya kama shi da ya sa fatsa ya kamo shi ba wahala wa yau la yasbitun a ranar da ba asabar ba kuwa la ta'atihim kifayen ba sa zuwa sai mutum ya je da kyar zai kamo ya jefa ragansa ya jefa komarsa da kyar zai iya kamowa sai da kyar kazalika nabluhum bima kanu yafsukun kamar haka ne muka jarrabe su bima kanu yafsukun saboda fasikancin su wa iz qalat ummatun minhum tuna lokacin da wata jama'a a cikin su suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida dan me kuke yin wa'azi ga jama'ar da Allah ne mai halakar da su ko yi musu azaba azaba mai tsanani qalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum ai muna musu wannan wa'azi ne dan yin uzuri zuwa ga ubangijinku kar ubangiji ya kama mu da laifin mun gabar na mun yi shiru wala allahum yattaqun kuma kila sa iya jin tsoron Allah su daina wa'azin namu yi musu amfani wannan alƙarya ita ce garin Aila ko wani garin na daban duka dai waɗansu mutane ne da aka yi su a wannan yanki na ƙarshen iyaka da ƙasar Sham kafin ka shiga ƙasar Misra ƙasar Egypt gabar teku gabar tekun bahar maliya red sea daidai wannan waje aka yi su to malamai sun yi sabani shin an yi su ne lokacin annabi dawud ko lokacin annabi sulaiman ko wani zamani na daban ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bayyana zamanin da aka yi waɗannan mutane waɗanda aka haramta wa kamun kifi ranar asabar ba amma dai sanannen zance ne suna cikin gidan wato suna cikin yahudawa ko kace suna cikin banu isra'il to da aka haramta musu kamun kifi ranar asabar sai ubangiji ta ala jarrabe su don ranar asabar sai kifaye su zo da yawa ranar da ba asabar ba kifaye kuma ba sa zuwa to sai shaidan ya zo koya musu dabara cewa ranar da kifi ya zo da yawa a ranar asabar to ku je ku sanya koma ku sanya ragar ku ku sanya net ɗinku ku sanya taru sai ku kama duk ku makalkale su ta yadda ba za su iya komawa cikin teku ba a ranar asabar din washe gari lahadi da safe sai ku zo ku tsintsince kayan ku kun ga ba ku kama su ranar asabar ba haka galibi waɗansu malaman tafsiri suka suka kawo waɗansu kuma suka ce a dabarar da shaidan ya koya musu shine wani katar rami suka yi gefen teku ranar asabar idan kifaye sun fito da yawa a gefen teku sai suka yi wani titi na ruwa wani magudanar ruwa daga babban teku zuwa wancan rami to sai su shiga cikin babban tekun da kifayen suke sai su kora su sai su biyo wannan titin na ruwa ko hanyar ruwa magudanar ruwa zuwa wancan ramin na gefe idan duk kifayen sun shiga wajen suka ci gaba da irin wannan abu da aka haramta musu wai su a hujja su ai ba a asabar suka kama kifi ba lahadi suka kama shi na biyu waɗanda suka ce su ba za su yi ba kuma ba za su hana a yi ba na uku waɗanda suka ce su ba za su yi ba kuma sai sun yi wa masu yi ɗin wa'azi su waɗanda suka yi kamun kifi su ne Allah ce izya aduna fi sabti waɗanda suke ƙetare iyaka ranar asabar iz ta'tihim hitanuhum yawma tabtihim shur'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim waɗanda suka yi wa'azi sune Allah ce wa iz qalat ummatun minhum tuna lokacin da wata jama'a cikin su suka ce lima ta'izuna qauman wato waɗanda kai suka ce ba ruwanmu yan ba ruwanmu suka ce mu ba za mu kamun kifi ba kuma ba za mu hana ayi ba sai suka rika cewa masu wa'azi lima ta izo na qauman dan me za ku tsaya kuna shagaltar da kanku kuna yin wa'azi ga waɗansu mutanen da Allahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban shadida in Allah ya ga dama zai halakar da su in Allah ya ga dama zai musu azaba mai tsanani ku kyale su mana ai kawai halaka kansu suka jawowa kansu suka sayowa su za su biya farashin da kansu su ko masu wa'azi kalu sai suka ce ma'azratan mu muna yi ne dan ya zanto mun bayar da uzuri kar Allah ya kama mu da laifin mun ga ana barna mun yi shiru ma'azratan ila rabbikum wala Allah mai takun ko muna sa ran kila cikin su a sawan mai shiriwa da zai ji kaga sun kasu kashi uku kenan to haka garin ya zama to aya ta gaba sai Allah ce ne فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين falamma nasu ma zukkiru bihi yayin da suka bar abin da aka ja kunnan su da shi aka yi musu gargadi da shi suka bar shi ba su yi aiki da shi ba an jaina allazina yanhauna an su sai muka tsamar da waɗanda suka suke yin suka hana wannan barna wato masu wa'azin nan sai muka tsamar da su daga azaba wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin sai muka danki waɗanda suka yi zalunci da azaba mai muni bima kanu yafsuqun saboda abin da suka rika yi na fasikanci falamma ataw amma nuhu anhu yayin da suka yi girman kai suka ki hannuwa daga abin da aka hana su qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan khasiyin ku zama birrai khasiina kuna kaskantattu ubangiji ta Allah ya rikida halittar su suka zama birrai suka zama kaskantattu wulakantattu to kaga a nan gurin shine sakamakon waɗannan da suka kama kifi ranar asabar bayan an hana su wannan hukunci ya shafe su ne su kadai a yau kana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a haramta maka kama kifi ba a kowace rana daga cikin ranakun mako kar wani ya ce mu ma ba ma kama kifi ranar asabar ko ranar juma'a ko rana ta kaza ba wata rana da ba a kamun kifi an halatta maka illa iyaka kar ka yadda wata sana'ar ka kamun kifi ko kiwo ko wani abu ya ci karo da lokacin ibada ya zanto kawo lakantar da lokacin ibadarka kawai abin da ake bukata kenan aya ta yi bayanin bangarori guda biyu bangare na biyu da na uku su masu kamun kifi an halakar da su dan Allah ce wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun sannan kuma ya ce falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce ku zama birrai sannan ya yi bayanin waɗanda suka rinka hani masu wa'azi Allah ce an jaina allazina yanhauna anisu su masu kokarin hana barna sai muka tsamar da su daga azaba ko muka tsamar da su wannan wanda suke kokarin hana yin ayyuka na barna wato kaga su an tsamar da su to waɗancan fa waɗanda suka ce su ba za su kama kifi ba su ba za su hana mai kamawa ba sai qur'ani ya shiru akan su bai ce komai akan su ba shine al-imam ibn kasir yake cewa ba su yi abin yabo ba ballantana a yabe su ba su yi abin kushe ba ballantana kuma a yi musu azaba ba sa cikin waɗanda aka wa azaba tunda ba su yi kamun kifi ba dan da suna ciki da an faɗa sannan kuma tunda ba su yi wa'azi ba shiru suka yi yau shiru ai ba motsi ba ce ba dan haka ba su tantance ba dan haka su ba a ce ba an je nan lazina sai kawai aka yi shiru aka kyale su ba a kawo labarin su ba kwata kwata aka manta da su a cikin faifan labarin wato wannan sai ya nuna cewa bai kamata ba ka zama shiru kawai kai haka dole sai kana magana eh, in kuma za ka yi magana ka yi magana ta alkhairi sai fa in ka san ba za ka yi alkhairi ba to sai ka yi me sai ka yi shiru amma matukar za ka yi zance to ya kamata ka faɗi alkhairi don haka dai wannan shine kisar waɗancan mutane sannan zance mafi inganci waɗannan mutane da aka maishe su birrai ba su ci gaba da zama birrai ba su da 'ya'yansu da jikokinsu har ya zuwa yau a'a daga baya su waɗannan da suka yi laifin suka zama birrai su aka hallakar kuma suka mutu a hakan haka amma ba su hayayyafa kuma sun haifi birrai kuma su ma birran sun haifi birrai kuma har ya zuwa yau ballantana in mun ga wani biri mu ce jikan jikan jikan waɗancan ne ba haka bane ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ce mi وإن تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يكونهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ubangiji ce wa iz ta'azzana rabbuka tuna lokacin da ubangijinka yayi shela cewa la ba sanna alaihim lalle zai aiko musu su banu isra'ilawa ila yawmil qiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama man yasumuhum su'al azab wanda zai dandana musu mugunyar azaba wato a tarihin su tun daga lokacin da suka rinka yin waɗancan ayyuka na barna da ta'addanci zamani bayan zamani sai ubangiji ya rinka turo musu wanda zai rinka musu azaba yau wannan ya zo ya azabce su a wuce a dan sarara su dan samu karfi wata rana wannan sai ke zawa ya azabce su su dan sarara su yi karfi wani ya sake zuwa ya karkashe su haka za a yi ta yi ila yawmul kiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama wannan abu ne da aka wajabta shi ga waɗancan mutane saboda kafircin su saboda bijirewarsu su saboda ga kuma dangin abin da Allah ya haramta musu fa bi zulmin min allazina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما سبو wannan sai ubangiji ta'ala ya haramta musu daɗaɗen al'amura saboda wannan yawan barna sai ubangiji ta'ala zai turo musu wanda zai rinka musu azaba malamai suka ce haka ya faru a tarihi suka zo suka samu bukta nassar wani sarki a garin babila ya yi musu azaba ya wahalar da su wannan tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zuwan manzan Allah manzan Allah ya yake su aka karkashe su a lokacin da aka yi yakin abin nan banu da aka karkashe waɗansu haka banu kainuka aka kore su haka banu nadir aka tarwatsa su haka aka zo aka yi gazo to khaibar aka karkashe waɗansu aka tarwatsa su haka lokacin umar dan khattab ya kore su daga baitul maqdis haka lokacin wane ne haka lokacin salahuddin al-ayyubi yayi musu azaba haka hitler ya zo rinka bin yahudawa yana karkashewa a duk inda suke a yakin duniya na biyu tsakanin 1939 zuwa 1945 musulmi sawa'un mu ne mun cancanta mu zama haka a yanzu ko waɗansu daga cikin ƴaƴanmu da jikokin jikokinmu da za su zo waɗanda za su cancanta waɗanda za su yi riko bil asbab sababba na cin nasara sababi na takawa da imani da tauhidi da aiki na gari sababi na ƙarfi na duniya na ilimi na wayewa ba na gidadanci ba dan ba yahude dole sai da imani da takawa kafin ka iya fuskantar sa sannan kuma dole sai da kimtsi na ilimin zamani kafin ka iya fuskantar sa ilimin zamani kadai ba yadda ka iya da ba yahude in ba haka ba america ta ninka isra'ila so nawa amma yanzu haka siyasar america kuma isra'ila suke sarrafa ta karfin technology din america bai kwace su ba karfin technology din japan da rasha duk bai kwace su ba daga hannun yahudu yahudu suna bukatar mutum mai karfin technology mai karfin imani da takawa da tsoron allah shi aka rasa yanzu a duniya musulmai a yanzu akwai waɗanda suke karfin imani da takawa da tsoron allah amma mun zama du'afa a bangaren kimiyya da fasaha da ci gaban zamani mun watsar da wannan waɗansu ma suna ganin boko ma haramun ne ko in ka iya boko ɗaya sai ka shekara mai tan a jahannama kaga wannan shine barnas amma idan aka samu lokacin da za a yi aiki da ka'idar wa a iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum ga takawa ga imani ga tsoron Allah ga wayewa ta duniya mutum ya waye a lahira ya waye a duniya ya san hanyar da ake bi a tsira a shiga aljanna ya kuma san hanyar da a nan gidan duniya dan duniyarsa ba zai masa wayo ba haka ake son musulmi ya zama namiji ko mace to daga wannan lokacin ne mulkin duniya zai dawo musulmi amma ba wai da yawa ba a lissafa a ce mu miliyan kaza ne wannan ba zai wadatar ba sai zanto taron tsintsiya babu shara wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah man yasumuhum su'al azab Allah ya yi shelar cewa zai turo musu har ya zuwa tashin kiyama wanda zai dandana musu munin azaba inna rabbaka lasari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne sannan mai jin kai ne wa qatta'nahum fil ardi umama wa qatta'nahum mun rarraba su fil ardi a ban kasa umaman al'umma al'umma ubangiji ta'ala ya tarwatsa yahudawa bai bar su auri guda ba suna gudun hijira a rasha wadansu suna america sun labe wadansu suna japan wadansu suna china wadansu suna ingila wadansu suna belgium wadansu suna habasha waɗansu suna morocco waɗansu suna algeria waɗansu suna spain waɗansu suna yemen duk da talaucin yemen akwai yahudawa waɗansu suna cikin ƙasar egypt alexandria waɗansu suna ina ne waɗansu suna ina ne qatta'nahum fil ardi umama saboda sabon ubangiji Allah ya musu wannan hukubar shi yasa fa tura mulkin mallakar ingila suka yi suka kitififi da suka dasa su a gabas ta tsakiya don a samu musu daula a cikin tsakiyar falastinawa kuma aka rika sa suna hijira su dawo ko ina kuma suka zo suka yi mafarkin cewa to tunda sun kafu a nan gurin karkashin jagorancin ingila da daurin gindin america to sai sun samar da abin da ake kira greater israel katuwar Isra'il tafkekiyar Isra'il wadda za ta fara tun daga kogin Jordan har sai ta hada da Bahar Maliya duk yankin kasashe- kasashen yankin Gulf za su shiga tana cikin map din Greater Isra'il Iraki Iran duk suna daga cikin ta amma da ubangiji ta Allah ya tashi kunyata su inda suka wawaka a kasar Isra'ila eh, a cikin Palestine kai inda suka kwata da karfin tsiya yan sai sun yi ganuwa sun yi katanga su zagaye kansu kaga ina mafar ina batun Greater Isra'il yara 'yan ƙanana ba da tankar yaƙi ba yara 'yan ƙanana da bakan danko da duwatsu suke yaƙarsu tankar yaƙi ga soja a sama da jirgin sama ƙilar zamani f-15 yana ruwan bama-bamai yaro da bakan danko yaro da dutse a hannun shi ba komai yaro ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas tanka ta taho yaro yana fuskantar ta shine wani mai hikima ke cewa tiflun saghirun والمدافئ حوله مبهورة والغاصبون تبرموا في كفه حجر وتحت حذائه حجر ووجه عدوه متورم سكت الرصاص أيا حجارة حدثي أن الأقيدة قوة لا تهزم يارو ɗan كني ga rugugin igwa ga rugugin tankar yaƙi amma wannan bai rikitar da shi ba shi mai tankar yaƙin na tsoro yaron da dutse a hannunsa baya tsoro fi kafihi hajarun ga dutse a hannu wata hata hizaihi hajarun ga dutse karkashin kafarsa ya taka idan ya jefa wannan ya tona ya ɗauki wannan wa wajhu aduwihi mutawarrimu fuskar dan adawarsa kuma ta kumbura saboda jifan dutse ita sakatar rasasu bindiga ta yi shiru ya hijaratu haddisi ya kai hoge yi magana annal aqidata quwwatun la tuhzamu aqida wata fawa ce da ba a cin nasara a kanta wane mutum wa qattanahum fil ardi umama minhum as-salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati mun jarrabe su bil hasanati da lafiya da wadatan arziki a wani lokacin was sayyiati da rashin lafiya da koma bayan tattalin arziki a wani lokacin la'allahum yarji'un ko sa kawo mu zuwa hanya wadda take ta gaskiya ko sa koma zuwa ga tafarki wanda ake son su rayu akai saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata a nan gurin yau da daddare idan Allah ya kai mu karfe ɗaya daidai za mu fara qiyamul layl karfe ɗaya daidai a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi a Damboro karfe ɗaya daidai wassalamu alaikum